wato shine aljudu aljud aljud shigen alkaram ne sai dai bai kai karam ba abinda zai bambanta maka su an ce alkaram mutumin da komin tsadan abu kyan abu yawan ba zai hana shi ba da shi ba shi kuma aljudu din yawan kyauta ne ta yiwu karim din ya zama to ba mai yawan kyauta ba ne amma duk abin da ka nema a wajensa komin tsadansa yawansa kyansa da duk yadda yake so zai iya bayarwa shi kuma aljudin wato yana nuna yawan yin kyautan ko da abin da ake bayarwa kaɗan ne aljudu a sahawul mufrid rigibau jutun shine kyauta da ya wuce oba wa huwa dunal karami amma duk da haka bai kai karam ba wa fawqa as amma yafi as-sakha kyauta wa fi sihahi wa muhtarihi jada bi malihi yajudu judan wa huwa jawadun wa qaumun judu bi wazni hut filin sajada mudari'insa yajudu masdarinsa jud wasfunsa ismul fa'il dinsa jawad za ce fa huwa jawad ko ka ce zaidun jawad in jam'i ne wa qaumun judun kamar yadda masdarin yake mutane masu kyauta bi wazni hut da wazni hut wa ajwad kuma ana cewa wa qaumun ajwadu jam'i bil fathi wa ajawidu kuma ana cewa qaumun ajawidu duk jami'insa ne za ka ce jude za ka ce ajuwat za ka ce ajawid bi wazini masaji wa juda'u haka za ka ce juda'u bi wazini judawa'u kai bi wazini fukaha'u za ka ce kawumin judawa'u kamar da za ka ce kawumin fukaha'u duk jam'i ne wa kazan ra'atun in mace ce za ka ce imra'atun jawadun wa niswatun judun aidan ma'ana ya yi ma tasirifin abin ne wanda shi ake cewa tasirif kowanne fi'ili ka san madinsa ka san mudari'insa ka san ismul fa'ilinsa ka gane idan ismi ne ka san mufradinsa ka san adadin jam'insa jam'in kuma in na maza ne guda nawa ne in na mata ne guda nawa ne wanda shi ake cewa tasirif kenan yadda za ka yi larabci ba tare da ka kayi kuskure ba عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل شي من ذلك صلى الله عليه وسلم كوا كوتا يعني كوا كوتا sannan kuma a kyautan kuma ya fi kyauta cikin watan ramadana lokacin da ya haɗu da jibrilu wa kana yalqahu fi kulli layla haduwa da jibrilu a dukkan dare min ramadana daga ramadan fa yudarisu alquran sai su yi musaffa mudarasa na qur'ani fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-salah yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi iska da aka saka ko turare mai kamshi kyauta ana kamanta turare da kyauta saboda in kasa turare kamshin da wanda kake so da wanda baka so duk sai ya ji kamshi saboda haka shi ya ji turare kyauta rawawul bukhari bukhari ne ya rawaito fakul ani can a ituku raqaba fakul ani al'ani al'asir shi ne wanda fursunan yaki musulmi ne ya je jihadi kafirai suka kama shi suka kulle shi yana raye shi ne al'ani al'asir jam'insa asra ko usara wa fakuhu fidahu bil mali aw tabadul fabbinsa shi ne fansansa da kudi ko nawa ne ake bukata ku bayar a sako shi ko in kuma kun kama wasu arnawa su saki naku ku saki nasu shi ne fakul alidin kala ta'ala wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci duk da yadda suke son abincin suna ciyar da miskini da maraya da fursunan yaƙi ƙur'ani ya yi maganganu na alkhairi a kan fursunan yaƙi cewa a kula da su kulli man fi yaƙi kun min al'asra in ya halin lahu fi kulubikum khairan yutikum khaira ba a so a mari fursunan yaƙi a musulunci ko a dake shi ko a muskuna mishi a mutunta shi kafin jama'a su subance shi da wannan ne hamas a wannan yakin da suka yi suka nuna wa duniya karantarwar ƙur'ani karantarwar manzana yahuda suna kashe musu yara suna kashe musu mata suna kusa gidajensu amma sunonin da suka kama na yahudawa sai kaga suna kyautata musu har wata da ta fita aka sake ta take cewa tunda take ba ta taba ganin mutane irin Hamas ba ta ce hare-haren da ake kawowa suna kare su da jikinsu maimakon harbi bullet ya zo ya same su su yake samu suna halaka akan ba mu kariya ta ce haka saboda haka wayannan mutane ya ce mutanenmu ya huta ba za su samu nasara a kansu wata kuma da aka sake ta ta ce abin da ya ba ta mamaki an kama su tare da tattali sai suka ba wa yar suna sansabi suna wasa da ita su ba san sunan ta ba amma sun shigo su ce sansabi su dau cakule su ba ta suna minti su ba ta suna mata wata duk lokacin da suka ci su ba abin da kuke bukata ba ku da damuwa ba mu da dama ba mu da bukata shi ne sai ta tambaya wanda ya sassabi sunan ne da ake kiran yata ya aka ce sunan wani ruwa ne a aljanna sai ta ce to kaga ba sa gaba da mu ma kenan sun ɗauki suna abin da suke so abin da suke kure su samu na aljanna wannan sunan a wannan abin suka ɗauka suka ba yata haka suke mu'amala kamar yadda ƙur'ani ya faɗa su kuma sun kama fursunonin falastinawa sai su tuɗe su dindu su zane su su dinga yanka cikinsu a gani daban ne musulunci daban to shi yasa aka ga kullum ana shi da yakin amma ba sa kasa to shine a wannan aya ya ce ku ci yadda miskini suna ciyar da miskini maraya da fursunan yaki ba sa barin su da yunwa ana bi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hukul ani yani al-asir manzo ya ce ku dinga fansan fursunan yaki wanda aka kama muku shi wa atiyul ja'iya ku ciyar da duk mai yunwa wa udul marida ku gaida mara lafiya cikin manyan makarin akhlaq rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito na 63 shine mukafa'atu sani mukafa'atu sani sun'ul ma'ruf liman sana alaka mislahu abu alkhairi idan wani ya maka kai ma ka mishi irinsa aw fawqahu ko ka mishi abin da ya fi nashi au dunahu ko ka mishi abin da bai kai nashi ba dai ya san dai ka masa misali duk a cikin abokanan duk wanda idan iyayensa suka aika masa kuɗi zai ba yan ɗakinsu ko da naira ɗari ɗari ne to kai ma idan aka aika ma ka bashi shine mukafa'atu sanidin yana ɗaya daga cikin makarimul akhlaqi a ce ka yardar wa kanka rowa rowa ga wanda shi yana maka kyauta wannan ba daidai ba an hisham ibn urwa an abihi an aisha ta qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqbalu alhadiyya manzo sallallahu alaihi wasallama yana karban hadiyya kyauta wa yusibu alaiha yana sakayya kai idan manzo ka bashi rakumi zai karba to za ka ga kaman kamance ma da ka bashi rakumi can wani lokaci to sai ya kawo katon dirkekin rakumi wanne ya fi naka sai ce a aika a wani ko ya daura kuma zuwa ce a aika a wani shi ne mukafa a tussani rawahu bukhari mai yin wannan alkhairinsa baya yankewa shi yasa yake cewa idan baka san kyauta ba ka bawa wanda yake baka amma in ka san kyauta ba ba ruwanka da wanda yake baka da wanda baya baka an abdullahi bin umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ista'aza billahi fa fa'izuhu duk wanda ya nemi tsari a gun Allah ku tsare shi ku ba shi kariya wa man sa'ala billahi fa'afu duk wanda yace dan Allah ya roke ku da Allah ku bashi wa man da'akum duk wanda ya kira ku gun walima ko suna ko daurin aure fa ajibuhu ku ansa kiransa ku je wa man sana'a ilaykum ma'rufan duk wanda yayi muku abin alkhairi fa kafi'uhu ku mishi sakayya fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku sami abin da kuke mishi sakayya ba fadu da ku mishi addu'a na alkhairi hatta tarau annakum kad kafa'atumuhu har sai ku ji cewa saboda yawan addu'a har sai ku ji cewa lalle kun masa sakayya rawahu abu dawud abu dawud ne rawaito a matsayin kana almajiri mutum misali kullum yana ma aiki a sai kai kuma almajiri ne ba ka da kuɗi abin da za ka ci ma ba ka da shi to saboda haka sai ka yi mishi sauka kuma ba dole ba ne kuma sai ya ka mishi sauka in kai sauka ka ce allah wannan sauka na wane ne ka biya mishi bukata jiyan nan na ji a wani ɗalibin da sauka wanda ya gama a guru kuma ya gama sakandarin sana wallahi na ci wani abin alkhairi ya burge ni sosai ya ce mahaifiyarsa tana tara su amma baban shi yana da rai daga haddace ƙwa'aninsa zuwa yanzu ya yi wa iyayensa sauka ɗari shida kaga wannan ya san alkhairi ka san duk iyaye ba za ka yi musu zakayya ba mutum da ba zai yi musu zakayya ba to kaye dari shida ba na gane kuma na san dalibin darin furkan wanda ya gama a guru kuma ya gama a sakandare na guru kafin a kawo sakandare garin nan da mahaifinsa da ya rasu yana mishi sauka ɗaya har zuwa ranar sadaka arba'in ɗinsa zuwa ranar sadaka arba'in ɗinsa ya yi wa mahaifin sauka arba'in kenan to kaga wannan ai shi ya san fa'idan ɗansa ya haddace ƙur'ani kana raye ɗanka ya ma saukan ƙur'ani ɗari shida in rabawa za a yi ma uban ɗari uku mahaifiyar ɗari uku sai rabawa da za a yi ba a gani me zai same ka me zai same ta ita kuma ta take lahira a gani da saboda haka wannan hadisi ne babba da ka kai yau ya ma gobe ya ma dinnan to kai kan baka da abin da za ka yi shi irin yadda shi yake ma to kawai saboda haka sauka za ka yi shi a matsayin ka na makarancin amma ba dole ne ka gaya masa wani na ba to shi ne hatta tarau annakum kad kafa'atumu rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito makarimul akhlaq na 64 a tazammumu sahib tazammumu sahib izahatu zammi anhu idza ayyara al-akhar mun san alarabci wazani tafakkul wani lokaci yana zuwa gusar da abu ma'ana fi'ili ne amma sai zo da ma'ana na nafi kuma babu harfin nafiyin tare da shi misali in ka ce ta zammama wato a ya kawar da zargi tazammum shine masdarinsa tazammumu sahib shine izahatu zammi an ka kawar da wato zammu kushewa a gare shi wani ya kushe shi a gabanka to ai iza ayyarahu al-akhar wani ya kunyata shi a gabanka wato sai ka ce a wani ba haka yake bane ba halin sa bane wa huwa yace wannan akhassu min rajji irdi daban yake da raddul irdi da kuka karanta a can shine kare mutuncin musulmi wannan bangaren zammu ne kushe mutum aka kushe mutum to sai ka ci a shi ba haka ba saboda haka wannan keɓantacce ne wancan ya shafi kowanne irin nau'in mutunci wannan kuma idan aka so aka aka aka zargi mutum to shi ne sai ka ce shi ba haka ba ne za a yi yara idan wani ya zarge shi ko ya kunyatar da shi ka kawar da wannan kunyatarwar shi ne ta zama musahi yana shi manya-manyan makarin akhla ƙala ta'ala wa sahibi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura wa sahibi bil jambi shine abokinka da kuke tare da shi amma wani abu ne ya hada ku za ku kamar abokinka da kuka mota a tasha in kuka sauka kowa zai kama gabansa ko a iyafat ko a jirgin ƙasa ko a wani taro lecture ko wani conference ga kujeranka ga kujerarsa to yana da haƙƙi na kyautata mishi yana da haƙƙi in an kushe shi ka kawar mashi shine dalilin kawo sahibi bil haqqi وصاحب بالجنب عنه وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره mafifitan abokanai a wajen Allah shi ne abokin da ya fi alkhairi a gun abokinsa mabibitan makwabta abun Allah shine makwabcin da yafi ki yafi kirki abun makwabcinsa ma'ana duk abokin da abokanansa suka ce shi mutumin kirki ne to mafificin aboki ne a wajen Allah duk makwabcin da makwabtansa suka ce shi mutumin kirki ne to shine makwabtan kirki abun Allah rawahu ibn abi dunya na 65 almashura cikin makarin akhla mutumin da duk abin da zai sai ya yi shawara hali ne mai kyau shawara wa kad warada ma khaba ma ma khaba man istakhara al-khaliqa wa istashara al-makhluqa duk wanda halinsa ne yake neman zafi a gun mahallaci yana istikhara da abin da zai yi kuma yake neman shawara a wurin abin da aka halitta mutum kenan to ba zai taba taɓewa cikin lamarinsa lamarinsa ba zai baci وقال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون yana faɗan mutanen kirki sai ce waɗanda suka ansa wa ubangijinsu suka tsaye da sallah kuma lamarinsu koyaushe shawara ne a tsakaninsu ba ta zartar da abu su kadai sai sun haɗu sun yi shawara ba min ma da zaka dawo yin tukuna kuma da abin da muka arzuta su to sun kasance suna masu suna masu kyautatawa kyautatawa juna suna masu kyauta da abin da muka arzuta su وفيه حديث عمر الذي سبق آنفا a wannan babin akwai hadisi na sayyidina Umar wanda da muka fassara والرجال ثلاثة رجل عفيف حي لين ذو رأي ومشورة wannan hadisi da tazu muka karanta yana cikin wannan bayi cewa mutane kala uku ne rajulun afifun hayyin mutum mai kame kai mai saukin kai layin mai tausasawa zu ra'ayi mai kyan ra'ayi wa mashuka da shawara وإذا نزل أمر اؤتمنا رأيه فسطر الأمور مصادرها idan wani lamari da ya ce ya buƙaci shawara ya sauko ana amincewa da ra'ayinsa da shawararsa kuma yana fito da lamarruka wuraren da suka dace lamarrukan su fito ya ba da shawara mai kyau wa rajulun la ra'aya lahu kuma da mutumin da ba shi da ra'ayi mai kyau wai za na zala bihi amrun amma idan wani lamari ya sauko shi a ta zan ra'ayi wal mashura zai zo wanda yake da ra'ayi mai kyau da shawara mai kyau ya shawarce shi wa na zala inda ra'ayi ya bar ra'ayin sa ya bi ra'ayin sa wa rasulun ha'irun la ya atabu rashidan wa la yuqimu mushrikan kamar yadda ya gabata mutum ne rudadde baya la ya tamu rashidan baya koyi da shiryayye baya bi mai shiryarwa haza mawqufun rawahu al-bayhaqi fi shu'ab al-iman na sittin da shida al-amana tutlaqu al-amanatu wa yuradu biha al-mata'u al-mu'tamar wani lokacin an ce amana abin da aka baka ajiya misali ɗauko wayan nan ka ajiye mu to sunan wannan waya din amana sunan aw yuradu bi alfil wani lokaci an ce amana ana nufin aikin ne rizqun amana wama ahwaja wama ahwaja al ummata ilayha al yaw yace kai yace al'umma suna da bukatan amana a irin wannan ra a wannan zamani ma ahwaja din ta'ajjubi ne قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله يوانا أمرتكم كما يدى ajiya kayan amana zuwa ga masu shi ku cinye wai za a kamtu bainan nasi an takumu bil adali in za ku hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da gaske da adalci inna allaha ni'ma ma ya'idukum bi Allah wannan abin da yake muku wa'azi da shi abin yabawa ne inna Allah kana sami'an basira Allah mai ji ne mai gani ne an abi hurairata yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna awwala inna awwala ma yarfa'u ma yarfa'u min hadhihi al-ummati al-haya'u wal amana farkon abin da za a dage a wannan al'umma shi ne kunya da kuma amana. Wasaluhum Allah azza wa jalla kullum ku kuma ku roƙi Allah ya ba ku kunya ya ba ku amana. Rawahu bai hakiyu fi shu'abil iman. Wanda ya yi wannan zamani ce kowa da sanin wannan. Yanzu magana kunya babu a idon mutane babu a idon 'yan mata. ka duba youtube ka ga tsirara 'yan mata tsirara yaran hausawa 'yan drama tsirara a gani ba kunya ko ka dama idan kana nema auren mace yarinya kana son ta aure idan ka ga babanta canja hanya za ka in ka ga iyarta canja hanya za ka babanta iya ba za ka yadda ku haɗu ma a hanya ba haka ita ma kana neman ta da auren ta ga babanka za ta canja hanya ta ga mahaifiyar ka za ta canja hanya amma yanzu ba za ka ga da da sunan wayewa a gaban mahaifiyarta za ku yi zance a gaban mahaifiyarta kamar yadda hausawa ke shiryawa 24 hours arewa 24 hours inda duka sun lalata yan mata sun lalata fitarsa sun cire kunya a cikin haka amana kuma ba hafiz wala hafs rashin amana a yau kamar nan ka gaya wa kowa nawa aka danne a dukiyar marayu yara kanana masu duki an bar musu miliyan goma ashirin lokacin da suka girma ko miliyan uku da kyau babu a ci wasiyar da gidajen su gado a kashe kudin kuma kannai da yayun yayun babansa ne za su ci su wannan kwata-kwata ba shi yasa ya ce farkon abin da za a ɗage a wannan al'umma shine kunya da amana وعن حذيفة وعن حذيفة بن وعن حذيفة بن اليمان أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين أما أحدهما فقد رأيناه وأما الآخر فنحن ننتظره yace manzo Allah ya karantar da mu hadisai guda biyu ɗayan ka mun gani karara gashi a idan ɗaya kuma muna jira mu gani shi حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ومن السنة يشي يا كرنت دمو حديث أمانة تاسوكو tushen zukatan mazaje an ce jazuru tushen abu asasin abu jami'insa jazuru suka, suka koya daga ƙur'ani daga hadisan manzo sun haddasa an raf'iha sannan ya ba mu labarin wannan amana za a ɗauke ta innal abda ya namun naumata wani bawa zai yi bacci ɗaya sau ɗaya rako na lokaci kaɗan fa turfa da amanatu min kalbihi yana bacci sai a cire amana a zuciyarsa yana tashi a barci sai shi gidan wani nan ina ganin kawai ya kamata kawai a siyar da gidan a yi ce tun da yanzu ba abinci eh ita muna siya siyar da gidan maraya a siyo shinkafa a yi ce ba ne zai iya cewa in na samu wani kudi ya yi shi zan iya siya masa wani filin daban الشعر ولا يبقى منها إلا مثل الوكب ba abin da zai rage a cikin amana sai kamar wakaf wakaf din shine kanta eh mun san kanta idan kai noma sai ka ga abin nan din fatan jikinka ya bushe eh saboda yawan rike fatanya noma summa ya namun naumata sai ya kara yin wani bauchi bacci faturfa al'amanatu min kalbihi wa la yabqa min hafihi illa kal mahmali aw al ka'aw kal mah kal mahali shakka ibn bukayr shine ka jamrin dahara daharashtahu ala rijlika fatarahu munbatiran walaisa fihi shay shine yace sannan ya kuma yin wani baccin za a dauke amanar a zuciyarsa ba abin da zai rage daga amanan sai kamar mahamal mahamal din shine a tabbabi ko a inda aka sa fata inda ake rikewa inda ake rikewa au kalmahali ko kuma kamar mahal mahallin kuma shine tabo ba na kanta ba tabo kamar na konewar wuta kamar konewar wuta idan hannunka misali ya kone ka warke wannan farin zaka ga gun yayi fari to wannan shine mahal shakka ibn bukayr shi rawun ne yayi shakka cewa illa kal mahmal ko kuma cewa yi kalmahali mahamal ka san mutum da yake yawan riƙe abu ma ka gane hannun zai nuna alamun abin na rike abin shi ma mahallin mutum ya kone misali to in ya in ya idan ya warke zaka ga farin abu wajen abin da yake nufi dai wani abu kaɗan ne wani alama ne zai fito wannan a wannan wato sai nuna kawai imanin amanin kaɗan ne kawai zai rage ta hannunsa duk abubuwa ne waɗanda suke faruwa a hannu kanta wa kafin a hannu mahamal a hannu mahal a hannu shi yasa ya ce ka jamrin da harash huwa larijilika kaman garwashin wuta ne ka juya shi a kafanka fatarahu mumbajiran walaysa fihi shay zaka ga zai zaka ga ya nuna wannan alamun gunda wannan garwashi ne bi daga batin ne alamun inda wannan garwashi ne bi za ka ga sat a tsage wajen ko za ka farin abu a wajen bayan ya bushe abin da ake ce mishi ne balo balo yawa balo shine kuzari in gu ya kone in ya warke wannan gurbin nashi wale da fiye shekun ya ce ba komai ya ce falabisan nasu ba a di filasuwafi wale da fiye rajulun aminu hatta yi kalu da karkana fi bani fulanin rajulun aminu ya ce mutane za su so za su zauna bayana a kasuwanni ya ce ba za ka samu amintacce mutum ne ba har za ka ji ana cewa ana shela a cikin kabila kaza akwai mutum amintacce ko yi kalu da rasuli ma a kalahu wa ma an sahahu wa ma an siladahu sai ka ana yaba wa mutum a ce kai wannan da hankali yake kai wannan da nasiha yake kai wannan da karban nasiha yake kai wa ma an siladahu wannan da karfi yake walaisa fi kalbihi miskalu khardalin min al-iman a hakikanin gaskiya kuma a zuciyarsa ko da gurgudan khardal ne shine abin da ake tukawa baya daya ya ce na imani babu ana kwatanta abu da kankanta mafi kankanta shine a khardal din ma'ana za ka ji an ce a kabila kaza ka gane mutum akwai amintaccen mutum adalin mutum akwai mai hankali akwai mai karban da sai akwai mai ƙarfi ana ta yabo shi kuma a zuciyarsa iska da zarra na imani ba ko ga dai ko a Nigeria ne ko ga haka ko eh an muku shugaban kasan da ana cewa duk Nigeria ba wanda ya kai shi adalci ba wanda ya kai shi amana ana kurkuta shi ko da kuka zaɓe shi sai zama din Nijeriya ba wanda ya kai shi cin amana da zalunci. Kun ga dai hadisan manzo Allah abin da manzo Allah ya Za ce a kabila kaza akwai wani yana da amana yana da adalci shi ya fi kowa zalunci. Kariya ne. a zuciyarsa ma su kara zarraba ba ma ruwansa da halin da muke ci bai ma damu da talaucin ku da yunwa ku ba kawai so yake dama ya yi mulki kuma ya yi kawai Allah ya yi san ku sawabun bai haƙi yau fi sha'abin iman a makarin akhlaq na 67 husnul mu'amalati ma'al khalq kyan mu'amala tare da halittu gaba daya husnul mu'amala مع أهل شرفته وتجارته وشيخه وتلميذه ووالده وولده وآله وصحبه ومع حماره وناقته وغير ذلك jin kyautata mu'amalarsa a tare da waɗanda suke sana'a tare shine ma ahli kirfashi ko waɗanda suke kasuwanci tare ko tare da malaminsa ko almajirinsa ko mahaifinsa ko dansa ko matansa iyalansa ko abokanansa har ma tare da jakin da yake hawa ko taguwar da yake hawa wa gairi zalika wal muradu abinda ake nufi Allah ya ka Allah ya ka'a min shakihi rishun aw khiyana kada dai a bangaren sa a mu'amalan da yake gishu zamba aw khiyana ko cin amana aw gadar ko yaudara ya wakana kama kala maulana shehu ibrahim yas فإن ذا الخلق عباد الله فلا تطر أخي عباد الله kamar da shi Ibrahim ya faɗa ya ce halittu gaba ɗaya bayan Allah ne saboda haka ya kai dan uwana kar ka cutar da bayan Allah an ma'az an annahu qala ya rasulullah awzini qala ittaqillaha haythu ma kunta aw aina ma kunta ma'az ya ce ka nini wasici sai ya ce ka ji tsoron Allah duk inda kake haisu makunta au aina makunta haisu din yana zuwa zarfu na zamani yana zuwa zarfu da wuri haisu na makunta ma'ana ko yaushe ko kullum kenan a kullum kowane lokaci kake ka ji tsoron Allah aina ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah haisu yana nuna zamani kamar ya ce kullum ka ji tsoron Allah aina kuma kamar ya ce duk inda kake ka ji tsoron Allah kala zidni ya ce ka kara mini wasici kala atbi sayyi'atal hasana tamhuha ya ce ka biyar da kyakkyawa mummuna ana idan ka yi aiki marar kyau mara kyau na zunubi to take ba ɓata lokaci kai wani aiki mai kyau tambuha sai mai kyan ta shafe mara kyan kala zinni ya ci kala mini wasu ci kala khaliqin nasa bi khuluqin hasanin kai mu'amala da mutane da halaye mai kyau rawahu ahmad wal hakim na 68 al-infaq mun sha bayani a kai a nan babinsa ne muka zo mun kawo abubuwa da dama waɗanda suka yi kama da shi amma ba shi ba ne kamar su ta'amu ta'am wal infaqu ala darajatin bifasin hawa hawa ne ذكرها العلامة ابن قيم الجوزية في طريق الهجرة هجرتين ابن قيم ya kawo. a hawa-hawa darajar infafi ya ce falli raja koma a duba littafin tsarikul hijirataini fa innahu hamun magana ne muhimmi ya kawo wa huwa a'ammu min al-infaqi wa huwa a'ammu min al-it'ami kama sabaqa shi ya bi ciyarwa umumi in kace ciyarwa ciyar ciyar da abinci ne kawai shi kuma infaqi ba da komai ciyar da abinci tufafi ba da ruwa yana daukan kamar ka ce kawai daukan dawaniyar mutum ne idan aka ce an fi ala ahalika ba ana nufin ka ba wa matarka abinci ba ne kadai duk abin da take bukata ka bata kaga in ka ce abinci abin sunan abinci ne kadai in ka ce an fi kana duk abin da take bukata ka bata ne ibn kayyim cikin abubuwan da ya faɗa karshe ma ya ce ana infakin rai rai in ka ga wani mutum ya fi ka amfanin al'umman manza Allah gane to idan za a kashe shi tabbatar za a kashe shi da kyauke su don Allah wannan bawan Allah ku kyale shi kun ce dole ya kun kashe shi ku kashe ni a maimakon su saboda mutum ne yana amfanar da al'umma manzan Allah fiye da ni wanda shi ne matukar infati ka yi infati kanka shi ne ya ce قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة yace ku yi infafi a tafarkin Allah wajen taimakon addini komai ku bayar saboda addini musulunci ya ginu in ba ku yi haka ba to kuna jefa kanku ne cikin halaka idan musulunci bai yi karfi ba to arna za su zo su yaƙe ku su karkashe ku saboda haka ku sa musulunci ya yi karfi ku bawa musulunci dukkan abin da yake bukata ta nan da za ka gane an fi kudin yana da umumi din aiki a nan wala tulku bi aidikum ila tahluka yana nufin rashin taimakawa addini shine jefa kai cikin halaka saboda kai addini ya kare ma mutunci in baka taimakawa addini ya karfafa ba addini ya samu rauni to kai kuma za a zo a ci mutunci ka yanzu zahiri sakaci ne na larabawa suka bari aka kafa daular yahudawa a tsakiyarsu yanzu me yake faruwa yanzu ba dubban yara mata musulmai ake gashewa ba to haka ne saboda haka rashin taimakawa addini to jefa kai halaka ne haka ne to shi ne wa ake kuma sabi da an tambaya buwayi balansari buwayi balansari ya ce inda yi ce ina ji ina ji kuna fassara aya ba yadda take ba muna cewa mutane kar su jefa kansu cikin halaka ya ce wannan babin da yake nufi shine da muna kashe kuɗi muna komai akan musulunci ya ci gaba da muka ga musulunci ya yi nasara ya yi ƙarfi sai muka ce to bari mu je ne duk abin da muke wa musulunci tun da musulunci ya yi ƙarfi to sai Allah ya dogar da wannan haya saboda haka ba za su kubi aidikum ila taluka kan ku jefa kanku cikin halaka yana nufin wato daina taimakawa addini musulunci da infaki shine jefa kai cikin halaka amma dai halin da ake ciki a yau yanzu da a ce ana taimakawa addini musulunci a rabin yan arewa za su zama to mahaddatan misali akwai da yawa da iyayen da suke so su kawo yaran su goji su haddace Qur'ani amma suna gaba su da karfin da za su aika musu abinci a yau a garin na akwai masu kudin da za su ce duk yaro da aka kawo goji da duka mun dauki nauyin ciyarwarsa saboda haka kafin nan da sati gojin ɗinku ya cika ko ba ba to amma ina ne masu masa wannan ina babu to kaga rashin wannan din jefa kai a haka to maimakon yara tari da yawa su zo su zama to mahaddata to tari da yawa sun je sun zama to ɗan iska a gari suna shaye-shaye saboda ba mai ɗaukan ɗawainiyar karatunsu to wannan ba jefa kai halaka ba ne jefa kai halaka ne shine ya ce ana bi hurairata radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala ma min yawmin yuslihu yuslihu ma min yawmin yuslihu al-ibad fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا يشي كلهم dukkan ranar da bayan Allah suke wayewan gari sai an saukar da mala'iku guda biyu ko sai mala'iku guda biyu sun sauka ɗayan zai ce Allah ka ba wa mai kyauta abin nan halafa ninkin abin da yake bayarwa ɗayan zai ce Allah ka ba wa mai rike kudinsa kuma tarwatsewa ɗaya yanawa mai taimakon addini addu'a ɗaya yanawa mara taimakawa addini addu'a. Na tara Ruzumul Ubudiyya lillah lazamtan tsantsan bauta ga Allah, yana ce al'ubudiyya tsantsan bauta. Al'ubudiyya istighraqul auqati bil ibadati al mukhlisati lillahi. An ce ubudiyya ka cinye lokutanka gaba ɗaya da kebantattun ibada masu ikhlasi saboda Allah ba ka bari tayin ya wuce a tare ka yi wata ibada shi ba shi ne ake cewa ubudiya ولذا جاء في الآية وصفهم بصيغة المضارع saboda haka ne a aya na masu ibada ayar da za ta zo sai Allah ya ce ta tajafa ya ce ya duhuna ya kawo fi'il mudari domin ya nuna cinye lokaci ko yaushe kasancewar ko yaushe cikin ibada shi ne al-ubudiyya yadda a kowanne ibada kana da wurdi in lokacin wurdin ya zo za ka yi to wannan yana daga cikin makarim na akhlaq bangaren aiki saboda sai da ya zauna a zuciya tukunan gaɓoɓin suka hansa shi ne ya ce addada alalistimrari wal muwazaba fil mukari wanda yake nuna ci gaba da abu ko yaushe da tawwama a kai ta tajafa junubuhum qala ta'ala ta tajafa junubuhum anil mabashi ko yaushe ko daddare jikinsu gefen jikinsu na nisantar shimfitarsu ma'ana suna barin shimfitarsu su tashi su yi ibada ya na rabbahu khawfan wa tama'an suna bautawa Allah cikin bautan suna roƙon ubangijinsu ya tsare su abin da suke tsoro ya ba su abin da suke so shine khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna bada daga abin da muka arzuta su fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun rai bata san abin da aka koye musu da na jin daɗi ba an ce qurratu a'yun jin daɗi a gidan aljanna abin da aka boyewa masu barin shimfidan su cikin dare su tashi idan su kwana suna ibada to ba ran da ta san da abin da aka koye musu jaza'an lima kanu ya'maluna sakamakon abin da suka aikata hamza anan ya karanta fala ta'lamu nafsun ma ukfi lahum min qurrati ayun ukfi fil mudari ما أخفي فيل الماضي مبني للمجهول lahum din yana komawa zuwa ga a wanda ake magana a kansu wasu kaci yana komawa zuwa ga nafsul ne da ma'anansa ma'ana su wayannan mutanen ba su san abin da Allah ya boye musu na jin daɗi a lahira ba عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل النبي صلى الله عليه وسلم ينا تاشي cikin dare hatta tatafaffara qadamahu saboda yawan tsiwa har diga digansa suna tsagewa saboda tsiwa ɗaya yana karanta sabuktiwa sabuktiwa tun izu ashirin da wani abu ne daga bakara zuwa ƙarshen suratu tauba ko farkon suratu yunus ina a raka goma sha biyu yana saukan ƙurare hudu a daddare ta yi zuwa ashirin ma ya gagare da karanta da daddare a raka goma sha biyu da yake yana sauka kun hudu kullum a raka ɗaya zai karanta yanzu ashirin kafafuwar saboda tsawon tsayuwa suke kumbura suna ci take tausaya saboda tsantsan ibada faƙalar aisha aisha ta ce limatas na haza ya rasulallah wa kad gafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma kai da Allah ya ce baka da zubi shine ma'anar ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara manzo bayi da zunubi bai aikata ba ba zai aikata ba kai da baka da zunubi ka kwanta ka huta ko ka wahalatar da kafafuwanka suna tsagewa kala ya ce eh haka ne a fala uhibbu an akuna abdan shakuran ba na so ne na zamo bawa wanda allah ya masa ni'ima eh kuma mai gode wa ubangijinsa akan ni'imar da ya masa ya zama to wannan tsayuwa mai tsawo da yake zamo godiya ne godiya ne wannan ma shi zai baka godiya da muka yi magana a baya ba kawai a baki ba ne a aiki ya yi malu'ala dawo da shukura sai na saba'in na ƙarshe a tawakkulu dogara ga Allah duk abin da ya same ka ka dogara kar ka biya wa mutane قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن كنيين أو وكدوغالا على الله سود الله بسم ما سدغالا وقال تعالى على الله فتوكلوا كدوغالا على الله شي كدي إن كنتم مؤمنين إدي da gaske ku mu'minai قال وتوكل على الحي الذي لا يموت ka dogara a kan rayayye wanda baya mutuwa nan magana ne muhimmi Allah ya fada duk wani wanda zai za ka dogara da shi saboda yana kyautata maka za ka rabu da shi ko iyayenka ne mahaifiyarka babanka ne abokinka ne to ka dogara kan wanda ba zai bar ka ya tafi ba ko yaushe shi rayayye ne in ka dogara da wani mai kuɗi yana kyautata ma in ya mutu ba wani gwamna ko sakataren gwamnati in ya mutu ba eh saboda haka duk wanda za ka dogara kansu za su iya barin ka duniya su tafi abin da suke ma ya yanke to ka dogara kan wanda shi ba zai bar ka tafi ba kai ne za ka bar shi ka tafi kun karanta a cikin wannan ko a mabadi mutasawwuf wani annabi daga cikin banu isra'ila Allah ya ce masa annasu yuridu na kali anfusihim wa ana uridu kali nafsika cewa mutane ba da suke binka suke bibiyarka suna son ka ne dan kansu kowa yana neman wani amfani ne hissan kuma na a wajenka sai Allah ya ce to ka sanda wa ana uriduka ni ina son ka ina bin ka ne li nafsika dan na amfane ka kai ba kai zaka amfana da ni ba wanda Allah yake son ka dan shi ya amfana da kai to shi ya kamata ka dogara ka gane ka lura da zane ko baban ka ne kai ce so kana son ta saboda shi baban ka ne mahaifiyarka kana son ta saboda ita mahaifiyarka ce saboda sun amfane ka haka duk wani mutumin da alaƙa ta haɗa ka da shi akwai abin da ya haɗa ba wai kawai ya kun ba haka ba alaƙa ba dalili ba ne in almajirinka ne iliminka yake so sai ka gadi akwai wani abu wanda wannan abin shi ne ya haɗa to shi Allah babu wani abu wanda ya haɗa ku cewa yana da bukata to shi da ba abin da ya haɗa ka shi da yake bukata kuma ba zai bar kai tafi ba to shi kadai ya kamata ka gana ka shi ne wani shayar yake cewa ilan lahi arju la ilan nasi inna aral arda tabqa wal akhillau tazhab yace ni Allah kadai nake tsammanin wani abu mun sa nake dogara a kansa banda mutane ce saboda ina ga duniyar tana nan mutanen da suke cikinta ne ɗaya bayan ɗaya suke barinta suna tafiya to ina dogara kan wani ya bar ni ya tafi kuma sai me kaga wani mawaƙi ne hankali ko to kusan ya fassara wannan aya ne wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut an umar bin al-khattab qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله da kun kasance kuna dogara da Allah dogara na gaske ma'ana har zuci da gaske saboda akwai wanda zai ce zai do yana dogara da Allah amma ya shiga rintsi za a gan shi a kofar wani a tashi ta ɓaci yau za a bar Allah koma zahiri to shi yasa ya ce haka tawakkuli larziktum da da gaske har karshe kuke dogara da Allah Allah zai arzita ku kama yarzuku tsaira kamar yadda yake arzita arzita tsuntsu ko tsuntsaye wanda ba su da sana'a ta budu himasa za su fito da safe ciki a rame wata ruhu za su dawo da rana bitsanin ciki a cike kuma ba ba sa asuba ba sa noma ba sa aikin gwamnati haka ne duk inda sun su ya sauka ko kafin ya sauka ka ɗauki raraya ka tanka da wajen ba za ka ga kwayan hatsi ko ɗaya ba abincin sun su ko ɗaya ba amma shi in ya sauka wajen cak cak sai ka ga yana ci lokacin da yake sauka Allah zai halitta masa abin da zai ci saboda yana da yaƙini in ya sauka Allah ba zai hana shi ba to da kai ma kamar tsuntsu ne dogaran da kai irin na tsuntsu ne to ba ka bukatun sana'a za ka ga yaro ƙarami mai shan nono in ya yi kuka sai a miƙa masa nono ya san nonon zai samu amma lokacin da aka yaye shi ba ba koyaushe ne in ya yi kuka zai samu abin da yake nema ba rawa mutum da wa kada hadisun hasanun sahih da wannan ne muka zo ƙarshen wannan littafi الله سبحانه وتعالى يا أنفعنا منا صلوا على نبي الكريم فيتم بيا نعم
baitin da ciwo yake cewa la tafrahan bi an umin in umta ofra bi man an ama ina kalta na kalta eh fa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zaqal baqi fi kulli zamanin fa zaqal baqi eh kam ne na na maulana sa'adatu ana da magana mai zurfi ya ce karka yi alfahari farin ciki ni'imar da Allah ya arzuta ka ka yi farin ciki da wanda ya arzuta ka da mai ni'ima saboda ni'imar za ta bushe shi mai ni'ima ba ba zai bushe ba shi ne ma'ana abin da shi yake nufi ma'ana ka ka yi farin ciki da mai ni'imar Allah kenan wanda ya ni'imantar da kai kai kai fakar kai farin ciki da ni'ima saboda idan kai farin ciki da ni'imar ni'imar za ta gushe farin cikin kuma ya gushe amma in kai farin ciki da wanda ya yi ni'imar to ni'imar wanda ya yi ni'imar ba zai gushe ba sannan ni'imar ma farin cikin ma ba zai gushe ba yana cikin gwada-gwadan ruhu da irin yaro mai shekara ashirin da da nan.
wanne irin ciyarwa ne kuma da yake an fi tsarikan tali dan fi talabi ridahu ba in ashara tusbi din nan yana maganan wato akan tsakaninka da shehinka duk wani abu komin tsadansa an ce tsari shi ne abu mai kima abin da ka sami mutum ba zai iya bada shi ba tari kuma abin da yake baya yankewa dukiyar da baya yankewa laraba suna ce mishi talit ko tare dukiyar da baya yankewa misali dukiyar da baya yankewa wato kamar dabba ya kasiya za ta haihu wace ta haihu ma za ta haihu zai ci gaba to shi ne ake ce masa tare ko tare dukiyar da misali ba zai yanke ba abin da zai yanke shi ne kamar in kasi fili ko gida kullum gini ne garin kauya saboda daki baya haifan daki fili baya haifan fili to tarihin abu mai tsada ta ne da abin da yake bunƙasa gani shi ne saboda haka kan neman yardan shehin kamalaninka don samu yardansa duk wani abu mai ɗorewa duk wani abu mai tsada ka ringa bashi hadiyarsa saboda haka kawai ka nemi wato yardansa a duk lokacin da ka nemi yardansa ta wannan hanya to za ka samu yardansa akwai inda yake cewa wai a ne yake cewa wa abdi shekaka walau abu kaka lakin na hulil khairi eh kada hadaka yawa shi ka yardar da kai wato shehinka ko da shi zai aikata abin da zai sa ka kuka to in ka ga ya ma wani abin da ka kule har kai kuka ya bata ma rai to a gaba za ka gane wannan abin alkhairi ne ma yanzu yadda ake muku hulala musa muku assembly eh malamai to wata ran za ku ta gane wannan soyayya shi yasa ake muku wannan kuntatawa za ka samu ka zama babban mutum ka zama mahaifici tsani kana da kuɗi kana kare a ce ba don su ya malam badawa haka mu ma ba muna can na cikin yaran da ya gita eh za ka zo ka abin haka maganganu da yawa na gona da kowanne baiti daya karatu ne ilimi ya gona
wanne yare ne aka fara saukarwa a duniya larabci na eh wannan ba su sabani a kai annabi adamu ba larabi ne shi sa kowanne yare wato za ka samu kalmomin larabci a ciki da zuwa yi magana lif kalma na lif din nan ko lifin ba to lif ganyen bishiya kaga a turanci ma lif ne a gani to saboda haka larabci shi aka fara magana da shi a duniya na muka ji Allah ya saka khairi ku da kuka ba a lokaci su ya malam su fakiru suka tsaya a wannan daura ita kucece aka kammala to insha Allah za mu so kamar yadda muka sa doka to yan gode kar su tafi hutun sallah haka kar su je hutun layya saboda a cikin hutun za mu musu daura na ingilish tunda malam usman ingilish ya zo to muna so a gina a gina ku da turanci foundation a cikin hutun da za a yi na sallah saboda haka a aika muku kuɗi da kayan sallah yawa a yi bushashen sallah a nan ko kuma Allah ya samu samu kuɗi kafin sallah to ko yan akuya ko yan taure za mu yanka muku a yi abinci in ba mu yanka sa ba ma aƙalla a ce ɗalibai mahaifata makaranta a yi musu yanka a yi abinci mai kyau in aka yi sallah kwana ɗaya biyuwa na uku sai a shiga dauka na ingilishi da larabci yauwa sai yi mara tun shekara na wanda ta wani doka amma da yawa ana saba wa doka an ce a shekara kawai hutu kawai da maulidi ake yi saboda hutu azumi da layya tsakanin ya yi kusa idan aka ba da hutun sati biyu wasu sukan kara sati biyu ma kafin su zo to lokacin da suka zo ma kuma wani lokacin kuma hutu ma ya yi to ganin wannan muka yi shawara da su ya malam suka ba da shawara kawai sai kansu din hutun nan guda biyu ya zama a shekara kawai ana yin hutu ilayya ne ana yin hutun maulidi ne babu na azumi babu na layya kuma hutu wato za a yi daura a ilmantar da ku wasu ilmummuka musamman bangaren ingilishi da bangaren nuna biya da fatan za ku ba da haɗin kai kar a ji an cewa ne ya gudu kuma ma bai ba kamata bayan an sauke littafin bukari akhlaq a samu wani shi bai amfani da waɗannan bukari akhlaq ba ya kauce umarnin malamansa ya gudu wannan ya nuna karatun da aka koya masa hujjatun alaihi ne na hujjatun lahu saboda haka sai ya mai da hankali kar ka koya ma ladabi yanzu shi littafin da bai ba karanta ba duk wani abu na kirki na kirki na kirki kare kada ba wanda ba fada ba ɗaya bayan ɗaya har wajen saba'in to Allah ya samu dashi Allah ya